الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara mu a wannan yammaci na ranar asabar sha shida ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 29 ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai shin hukuba ta ubangiji subhanahu wata'ala tana tabbata akan abin da mutum ya rike a zuciyarsa kamar wani wasi-wasi na shaidani domin in aka ce wasi-wasi na shaidani shi iya abin da yake zayyana ma a zuciya shine al'amurra waɗanda suke na sharri a takaice abin da ya takaita a zuciya na wasi-wasi dangane da duk wasu ayyuka na sharri ubangiji ta'ala bai ya kama bawa sharri abinda Allah yake kama bawa shine abinda mutum ya furta da halishansa ko kuma ya aikata hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ubangiji ta'ala ya ma al'umma taron gwami saboda ni dangane da duk abinda zukatansu ta zantar da su manzan Allah ya ce matukar ba su faɗa ba ko suka aikata don haka duk abinda za ka gudurta na sharri da mugunta a zuciyarka matukar ba ka fito ka faɗa ba ko kuma ka aikata to ubangiji tabaraka ta'ala na rangwamta ma bawansa dangane da haka domin al'amari na zuciya al'amari ne mai wuya wanda shi ko shaidani dangane da ɗan adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana na gudana a gangan jikin ɗan adam irin yadda jini ke gudana jini ba inda baya shiga a jikin ɗan adam to don haka shaidani ba inda baya shiga don haka yake kawata ma bawa dukkan wasu ayyuka na sharri da mugunta daɗin fa'ida illa kasancewar maganin haka shine isti'aza yawaita faɗar a uzubillahi minash shaitanir rajim kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ke cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim kamar yadda yake can cikin suratul a'raf ko kuma ka dawo cikin suratu fussilat wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim wannan lakanin ne ubangiji ta'ala ya nuna mana dangane da wasi-wasi na shaidani sannan lakani na biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abkarus sabahi wal masa shine yin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari da safe dari da yamma shi ma yin wannan zikiri samun kariya ne dangane da shaidani daɗin fa'ida na uku shine kasancewar faɗar bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah a duk lokacin da mutum ya fita wato daga gida don haka kasancewar duk irin waɗannan wasi-wasi aiki ne na shaidani amma Allah baya kama bawa dangane da shi sai idan mutum ya faɗa ko kuma ya aikata na'am faddal wai misali mutum ne ya gama karatu yana buƙatar ya zamanto ma'aikaci mai cin gishin kansa to aiki bai samu ba kuma babu wani jari a hannunsa shin ya halatta ya amshi bashi na banki sai mu tambaya wace irin banki banki ta musulunci ko kuma irin bankunan da ke akwai dai a nan to in banki ta musulunci ce sai mu ce ya halatta in ma ta musuluncin ce wanda ba suna ba wanda akwai musuluncin a aikace kenan bankin da take bin ka'idodi waɗanda suke na shari'a to wannan ya halatta mutum ya amsa amma duk bankin da ba ta bin ka'ida ta shari'a ma'ana tsarin musulunci irin bankin yahudu mai mu'amala da riba to wannan baya halatta a matsayin mu na muminai mu je mu amshi bashi a wajensu domin dukiya ce za su ba mu haramtacciya duk wani abu haramtacce Allah ya fitar da albarka daga cikinsa ko ka amsa ba inda zai je ya zo ko ya je ya zo sai mutum ya yi jiran kuma abin da zai biyo baya na kamun ubangiji subhanahu wata'ala don haka baya halatta a lokaci ɗaya-ɗaya ne yake halatta mutum ya amshi bashi da ruwa kamar yadda bayani ya gabata kai ne bacin yau ba na gobe ka nema a taimaka maka an ƙi taimaka maka ka nema a baka bashi an ƙiya na fi sabilillah ga yunwa kuma za ta iya gamawa da kai a irin wannan hali ne za ka iya amsa wannan bashi da ruwa an gane ko daidai gwargwadon abin da za ka ci kuma a wannan lokaci domin kasancewar shi kudin riba ba shi da bambanci da musai yadda Allah ya haramta musai haka kudin riba ma haramun ne to wanda yake cikin hali na larura ba cin yau ba na gobe ga tsananin yunwa ya nema a taimaka masa an ki taimakawa ko ba wanda zai taimaka masa to in ya samu mushe kan iya ci kamar yadda Allah ya nasanta mana a cikin alkur'ani فمن اضطر منكم فمن اضطر غير باج ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم amma don haka irin wannan haka ba larura ba ce ba mutum don ya rasa aiki ya ji ya amshi bashi na banki kudi ne wanda yake haramtacce idan Allah na son bawa yana nihin shi da alkhairi da zaran ka amshi wannan kudi to zaka ga abin da zai biyo baya wal iyazu billahi wani dan uwa daga cikin ɗaliban da muke tare da shi yau da shekara da shekaru yana da jarinsa yana juyawa aƙalla telan take kawo masa kaya ta aji wani abokin shi ya ruɗe shi suka je suka amshi bashi wallahi amsar bashin ke da wuya da asara ta sayo shi gaba kai tsaye a lokaci ɗaya ya taɓa yin asarar kusan miliyan goma sauransu ya gane kuskuren sai ya tattara iya abin da yake nasu ya kai musu dan abin da ya rage ya kasa ya tsare ya tuba zuwa ga ubangiji wannan dalili kenan akan cewa dukiya ce wadda take ba ta da albarka dan ko ka ga cewa ka ci gaba da ita to wannan ta lalace ta ubangiji subhanahu wata'ala don haka dole mu kiyayi karɓar bashi a duk bankin da take mu'amala da riba iya abin da za mu iya yi ɗaya-ɗaya ne in ba ma iya ajiye kuɗi a gida to wannan ya zama larura kuma in babu inda za ka kai ka adana kuɗinka kan iya kaiwa ka ba su ajiya lokacin da ka amsa in sun ƙara ma wani abu wai a sunan sun juya kuɗinka to wannan abin da suka ƙara kuma baya halatta kai ka ci kuma ba za ka yi aikin Allah da shi ba hanyar da za ka sarrafa wannan dukiya hanya ce ɗaya ɗaya mutumin da yake cikin tsananin bukata a dungura masa ba tare da an masa jawabin ga ta hanyar da kudin suka wuto haka malamai suka ba da wannan fatawa na'am
shekara guda haka wanda zan rika samun yan kudade ina sokewa har in samu jarinta sai in barwa gwamnati aikin nata eto shi wannan wato me ake cewa mai daki shi ya san inda yake masa yake ruwa kamar yadda larabawa suke cewa sahibul baiti adrabi mafi mai daki shi yafi kowa sanin abin da ke cikin dakinsa an gane ko kenan mutum sai ya yi nazari ya ga wace sana'a ce zai yi wadda za ta fitar da shi da izinin Allah har ya samu abin da zai tanada ya zamanto mai cin gishin kansa kwarai lalle ba sai kwantara ba akwai ayyuka da yawa wanda mafi yawan mu ana mun jahilci hanyoyi waɗanda suke na sana'a mafi yawan mu kawai in mun ga mutum na sana'a ɗaya sana'ar nan tana tafiya to kowa sai ya yi ca a kanta shi ko abin da ya kamata tunanin da Allah ya baka kai tunani ka kirkiro wani abu wanda yake na daban shi ake bukata wanda in ka ɗauki tsarin ƙasashen turai tsarin kafirai don haka ne kowa tunani yake ya ga wace irin sana'a zai kirkiro lalle ba laifi ba ne ba in wani ya gan ka yi koyi da kai akan wannan sana'ar to amma ba a bukatar ya zamanto gaba ɗayanmu ya zamanto akan abu ɗaya sai a samu cinkushewa don haka za ka ga wani bi nau'i na kasuwanci baya tafiya na'am tambayar ɗan uwa wai dangane da wannan tambayoyi guda biyu aikin gwamnati yana da illa aikin gwamnati matsayin shi halak ne kuma ba shi da wata illa illa illa daya daya a inda ya kasance aikin akwai wani nau'i na haramci tare da shi to anan ne baya halatta a matsayinka na musulmi ka mika kai amma duk aikin da babu saba ma Allah ba saba ma manzansa daga cikin ayyuka na gwamnati ko ma nawa ne ne wannan matsayin shi halaka ne kar mu manta ijara ce ijara ko alkur'ani ya nasanta mana ya halitta mana ita me wannan diyar wato wannan bawan Allah wanda annabi Musa alaihi salam ya kai musu bakunci wanda take cewa ya abatista ajir in khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin abinda ake cewa al-ijara ma'ana shine ka sadaukantar da kanka a sanya ka aiki in ka gama a biya ka akan wani amfani ka bada wani amfani misali kamar ko gini ko kiwo ko wani abu na daban yana daga cikin ijara a ɗauke ka misali e shi ne ma'ana a ɗauke ka akan wani aiki a yi jinga da kai kenan in ka gama wannan aiki kaza za a baka shi matsalar aikin gwamnati kaɗan ne matsalar shi kawai mu ne matsalar ta wajen mu take rashin cika amana rashin cika amana iya abin da aka dora ma aka ƙayyade maka kuka yi yarjejeniya da gwamnati ga aikin da take bukata a maka to in ka haɗa mutum goma a cikin mukalla za ka samu ɗaya daga ciki ko mutum biyu masu tsayawa su cika wannan amana ba kowa ba yake tsayawa ya cika amma ya san in wata ya mutu ya je ya meka hannu a tusa masa kuɗi a meka masa har ma in an ɗora kwanuka ya ringa faɗa lalle ya kamata mu yi ƙoƙari mu ringa cika iya abin da aka ɗora mana domin amana ce na'am abin da ta dora maka in ya saba ma shari'a bai ya halatta kai mata biyayya sai ka gaya mata ka zafa ba zan yi ba in ta yarda ta amince to a je a haka amma in ba su yarda ba suka ce dole kawai sai ka yi wannan abu to sai ka bar musu aikinsu in ka bar musu aikinsu saboda tsoron Allah to Allah zai canza maka abin da ya fi shi alkhairi wannan alkawali ne na Allah matukar za ka bar abin da bai dace ba a shari'a saboda shi to Allah zai canza maka abin da ya fi shi alkhairi ubangiji ta'ala ya canza ma bawansa ibrahimu alaihi salam yan zuri'a ta daban ko kuma mu ce wasu dangi na daban a lokacin da ya kaurace ma jama'arsa domin suna bauta ma wani Allah kamar yadda ya ce wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shakiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا akwai hadisi wanda yake cewa man taraka shay'an lillahi awwabahu Allahu khairan minhu illa kasancewar bai inganta ba amma wannan aya ta tsaya matsayinsa in ka bar abu saboda Allah abinda bai dace ba to Allah zai canza maka abin da ya fi shi alkhairi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabu saum mun tsaya karshen babi na tamanin kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na tamanin da ɗaya قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قيام شهر رمضان قال حدثنا هناد وابن السري أبو السري قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من من من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السهور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرعى بعضهم أن يصلي إهدا وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي رحمه الله وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال أحمد وابن محمد ابن حنبل الشيباني روي في هذا ألوان ولم يقب فيه بشيء وقال إسحاق وابن إبراهيم الراهويه وقال إسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي بل نختار إهدا وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا قال وفي الباب عن عائشة والنؤمان بن بشير وابن عباس رضي الله عن الجميع wato wannan babi da malam ya kulla shine baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato gwalgwadon raka'o'in da ya dace a cikin wata na Ramadan ya zo da hadisin abu zar Allah ikara masa yadda ke cewa sumna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli bina mun yi azumi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma bai mana sallah ba sallah ta dare kenan hatta baki ya sab'un min ash-shahr wato sai da kwanuka bakwai suka rage game da watan ramadan kenan sai da aka kai daren ashirin da uku faƙama bina hatta zaha wasu musulmai zan Allah ya tsaya da mu ya mana sallah yake cewa har sai da kashi ɗaya daga cikin ukun dare wato ya tafi kenan anan mi muke so mu gane tsayuwar an yi ta ne a farkon dare bayan isha kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara sallah da su ana yi ana yi sai da kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya wuce misali inda a ce daga fadawar rana zuwa hudowa alfijir za a samu awa tara kenan sai da aka yi awa uku an gane ko shi ne ce hatta zahaba sulusun layi sun malam ya kumbi na fisadisa sannan ya ce a cikin kwanuka shidda da suka rage na wata manzon Allah bai mana sallah ba kenan a daren 24 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu sallah ba wa qama bina fil khamisa amma a cikin kwanuka biyar da suka rage kenan daren 25 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya da mu hatta zahaba shadarul lay hasi da rabin dare ya wuce kenan kaddar cewa dare gaba ɗayansa daga fadawar rana zuwa ketowa alfijir awa goma kenan sai da aka wuce awa biyar kenan shine daga fadawar rana zuwa kenan lokacin da suka gama wannan kenan a daren 25 daren 24 ba a yi ba faƙulna lahu ya rasulallah sai muka ce ya manzon Allah lau na faltana bakiyata lailatina hadhihi ai da ka daɗa mana sauran sauran mu da suka rage ma'ana da ka tsaya gaba ɗaya mun yi na filfili a cikin kwanukan diraren da suka rage jawabu lau anan mahzuf ne kai ne zaka kaddara shi lakana ahsan ai da yayi kyau faƙala sai manzan Allah ya ce da mu innahu man kama ma'al imami hatta yansari lalle duk mutumin da ya tsaya tare da liman hatta yansari fa wato har liman ya gama sallah insirafu anan bi ma'ana auna at-taslim har aka kai lokacin da limami ya salama kutiba lahu qiyamul layla manzan Allah ya ce za a rubuta masa wato qiyamul layl wanda yake cikakke me yake nihi a nan cewa innahu man qama ma'al imami wanda ya tsaya tare da liman ya sallaci sallah ta farilla ma'ana sallah ta isha in dai ka same ta tare da liman manzon Allah ya ce to tamkar ka tsaya ne a cikin daren ka gaba daya an gane ko shine sai ya ce kutiba lahu qiyamul layla za a rubuta masa ladan tsayuwar dare gaba ɗaya wannan dare kamar ya tsaya ya yi sallah na filfili a cikinsa tare da cewa za mu iske hadisi na daban wanda yake nuna ita kanta tarawihin ana buƙatar ya zamanto ka yi tare da liman domin hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kanshi wannan hadisi akan wannan ma'ana suka wasu malamai suka ɗauke shi amma tare da cewa banda shi akwai dalili tabbatacce wanda yake nuna cewa duk mutumin da ya samu sallar isha a cikin jama'a to wannan yana da ladan kamar mutumin da ya tsaya a cikin dare yayi na fifili amma ba tare da cewa ka samu sallar isha ka ce ba za ka yi kiyamul laili ba shi ne yace sun malam yusalli bina sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mana kenan a daren 25 to manzon Allah bai kuma yi mana sallah hatta baqiya salasu min ash-shahr sai da kwana uku suka rage game da mutuwar wata kenan daren 27 wasallabi na fi salisa a wannan dare na 27 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mana sallah an gane ko abinda ake nihi da asalisa a nan kenan kwanuka uku da suka rage dangane da mutuwar wata shine daren 27 wada'a ahlahu wa nisa'a manzon Allah ya gayyato iyalinsa da matansa gaba daya manzon Allah ya ce su amma fa anan karkara ba ka ce ai anan akwai makama me yasa aka bambanta da yace ahlahu sai yace wa nisa'ahu kamar yadda shi dan shi'a ya ware matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa ba sa daga cikin iyalinsa an gane ko wanda ta fuskar luga ma wannan hujja ba za ta samu gun zama ba saboda kuma ayoyi na alkur'ani sun wuce a lissafa me ubangiji ta'ala ya faɗa ga annabi ibrahimu alaihi salam rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid wa ake nihi da ahlal bait ita ce matar annabi ibrahimu alaihi salam kuma gaya me Allah ya faɗa ga annabi wannan lut alaihi salam lokacin da Allah zai saukar da azaba fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl an gane ko wala yaltafiti minkum ahadun ubangiji ta'ala ya ce kai da iyalinka Allah ya ce ku yanki wanda yake da dare amma Allah sai ya tuge sai ya ce sai dai matarka inda matar shi bata cikin iyalin shi menene fa'idar togewa domin matar shi tana cikin iyalinsa to don haka matan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama suna da farko daga cikin ahlul baiti kamar yadda ubangiji ta'ala da ya koro bayani tun daga fadarsa ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأدين الله ورسوله سيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت wayu ɗahirakum tafihira duka waɗannan ayoyi idan ka kamo tun daga farko da wa ake magana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe sai Allah ya ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait to dan haka kasancewar anan kenan min babi adfil khas alal am domin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne farko daga cikin iyalinsa shine sai ya ce wada a ahalahu wa nisa'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi iyalinsa musamman kuma matan shi an gane ko kenan a hausance sai ka ce musamman matan shi kenan mata suna daga cikin layi na farko a cikin iyali saboda da su ake samun iyalai wa ka taba gani yayi iyali a farko ba mace dole sai da mace sannan ake samun iyali sai ce faqama bina hatta takhawwafna al-falaha manzon Allah ya tsaya da mu ya ce har sai da muka ji tsoron alfala ƙultula sai na ce da abuzar wa malfala me kake nihi da alfala ƙala sai ya ce a suhur ya ce sai da muka ji tsoron wato lokacin sahur zai wuce shi lafazin asuhur na ɗaukan ma'ana biyu in ma lokacin ko kuma wato cin abincin kenan as-suhur an gane ko shi in lokacin ne in ma ka ce as-suhur ko kuma ka ce as-sahar kamar yadda Allah ke cewa najaynahum bi sahar to amma in aka ce as-sahur aka ma sinun kin fatha abinda ake nihi shine abincin da ake ci a wannan lokaci kamar yadda in ka ce alwadu ruwan arwalla ko kuma makayin arwalla idan ka ce alwudu alwallai ita karan kanta to shine sai ya ce wamal fala me kake nihi da alfala sai ya ce as-suhur sai da muka ji tsoron yin sahur zai kuce mana qala abu isa al-imamu turmizi ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce to don haka wannan hadisi shine asali dangane da kiyamun laili gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya tsaya da sahabbansa kuma bayani zai zo menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tsayawa da su kwana da kwanuka kamar yadda suka nema an gane ko kasancewar wannan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato sauƙaƙa ma al'umma saboda kasancewar kamar yadda hadisi ne na cikin bukari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito an yi sallah da shi ko da duk da cewa shi dai ya fito masallaci ya yi ɗan kewaye na tabarma manzon Allah yana sallah a cikin masallacin wani sahabi ya hango shi sai ya ba da labari ga manzan Allah can na sallah ku zo mu je suka je suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari labari ya yadu jama'a suka sake dawowa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na nafilfilinsa suka yi ca dare na uku jama'ar da ta zo ta lillinka jama'ar da ta gabata dare na hudu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai yi kwancin sai yake fitowa manzan Allah da aka wayi gari ya ce da su duk abin da kuke yi ya ce bai koyi gari ni ba na san duk halin da kuke iya abin da ya hana ni na ci gaba da ku tsoron a farlanta muku kuma ku kasa ba da wannan abin da Allah ya wajabta muku rahama ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da muminai shine rashin fitowar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a dare na hudu wanda a wannan hadisi ma rahama ce ta shi saboda kasancewar a yau an yi gobe an yi jibi an yi to wannan yana iya zamantowa wajibi ubangiji ta'ala yakan iya farlanta ma bayansa to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi hikima dai da su daren 23 daren 24 sai aka tsallake sai aka yi daren 27 daren ashirin da biyar sai aka tsallake daren ashirin da shida sai aka yi daren ashirin da bakwai shi kuma iya abin da ake bukata da mumini bi a sannu duk wani aiki na ibada ka ɗau gwalgwadon iya abin da za ka iya shine malam sai ke cewa malamai sun saba dangane da adadin kiyamu ramadan an jingina kenan domin na filfilin na kasancewa a cikin ramadan ko ka ce kiyamun layil ko ka ce tahajjud ko ka ce salatul layil ko ka ce kiyamun ramadan ko ka ce at-tarawih duka dai sunanta ne sallah ce daya daya fara'a ba'dhum an yusalli ihda wa arba'ina rak'atan ma'al witr wasu malamai suna ganin iya abin da zai dace ka yi wato raka'a 41 in an hada da wutiri kenan ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce in ka yi sallama ashirin kenan sai ka tashi ka kawo raka'a ɗaya ɗaya ita ce wuturin abin da ka sallata malam ya ce wa huwa qawlu ahlil madina wannan ita ce faɗa ta mutanen madina wal amalu ala hadha indahum fil madina yace kuma aiki a haka yake akan haka yake a wajen su mutanen madina iya abin da suke kiyamul layl wato raka'a 41 malam sai yake cewa wa aktharu ahli ilmi amma fa mafi yawan malamai alama ruwiya an umar wa ali wa ghairihima min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam 20 raka wato mafi yawan su suna kan abin da aka rawaito daga umar da aliyu dan abi talib da wasu su daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya abin da suke yi wato raka'a ashirin suke yi malam ya ce wa haza wa huwa qawlu thauri wa ibn mubaraki wa shafi'i wannan ko fada ce fada ce ta sufyan ibn sa'id al-thauri da abdullahi ibn al-mubarak al-marwazi da muhammad ibn idris al-shafi'i tare da cewa maganganu akan nafilfilin nafilfili na ramadan wato sun wuce a lissafa nan kadai malam ya taƙaita mana akan wato faɗa biyu ta malamai cewa wasu sun ce 41 wasu kuma sun taƙaita akan raka'a ashirin wanda tare da cewa al'aswad ibn yazid wannan al-aswad ibn yazid an-nakhai shi iya abinda aka samu raka'a 47 yake 47 in yayi 40 sannan sai yayi kuma raka'a 7 shine wuturinsa kenan wannan kaga ai ya zarta masu 41 akwai waɗanda su suke ganin cewa iya abin da za a yi wato raka'a ashirin wasu sun kai ta arba'in wasu daga cikin malamai suna ganin cewa goma sha takwas ya dace a yi wasu suka ce ashirin da hudu wasu suka ce ashirin da ɗaya an gane ko wasu malamai iya abin da suka takaita a kan shi raka'a goma sha ɗaya don haka kuma wannan faɗa ce ta al'imamu malik iya abin da ya zaɓa a takaita akan raka'a goma sha ɗaya yin wannan raka'a goma sha ɗaya shine ya fi kusa da dalili ko kuma mu ce shine kauli wanda yake mai rinjaye wanda dukkan waɗannan adadda da mai arba'in da bakwai da mai arba'in da ɗaya da mai ashirin da ɗaya da mai ashirin da hudu da mai ashirin da bakwai dukkan su waɗannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa al-Imam Malik ya zabi cewa mutum ya takaita akan sha ɗaya shi yafi domin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wata na Ramadan ba ko a wani wata na daban ko kuma mu ce ba a wani wata na daban ba ko a wata na Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji Aisha ta ce baya dadawa akan raka'a goma sha ɗaya ta ce in yayi hudu sai ya huta in yayi hudu sannan sai ya huta sai ya kawo uku tare da cewa an rawaito cewa yana yin raka'a goma sha uku kamar yadda an samu sabani na ruwayu daga Aisha Allah ikara mata yadda malamai suka ce abinda Aisha take nihi da wannan sha uku a riwayarta biyun su ne raka'atul fajr in ka hada kenan da sha ɗaya nawa kenan sha uku tare da cewa yin sha uku ma dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Khalid ibn Zaid al-Juhani wanda yake cewa nayi dakon sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi biyu waɗanda suke masu sauƙi sannan manzon Allah ya ƙara biyu yana yi yana yi ta ƙike cewa a ƙarshe da ya sallama biyar manzon Allah sai yi uku idan ka haɗa kenan sha uku to duk da cewa wasu malamai suka ce biyun wannan shine kamar yadda yake cikin hadisin Aisha a farko manzon Allah yana yin raka'o'i biyu waɗanda suke marasa tsawo domin idan zai bude kiyamul lailinsa don haka ita Aisha bata lissafa ba da wannan biyun na farko wasu malamai suka ce a da biyu ne wanda yake na raka'atul fajr kamar yadda aka samu ziyada ingantacciya ta bayyana cewa a ƙarshe biyu kenan sune raka'atul fajr lokacin da alfijir ya keto to don haka kasancewar yin wannan sha ɗaya shine ya fi dacewa a yi biyu a salamci a yi biyu a salamci a yi biyu a salamci in an yi sallama hudu sai a tashi a kawo uku a dunkule kenan sai karshen ta ukun za a zauna a yi tahiya a salamci ko kuma a yi biyu a salamci a yi biyu a salamci in an yi sallama biyar a karshe sai a kawo raka'a ɗaya kenan ita ce wutiri tare da cewa waɗancan masu yin arba'in da wani abu ko sama da haka karka yanke hukunci ka ce a yi bid'a ne an gane ko wannan kasancewar akwai dalilin da malamai suka dogara a kan shi na cewa ita sallar dare ba ta da adadi ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce haka ake bukata in ka yi iyayen ka karshe dai sai ka yi raka'a dai ita ce za ta zame maka wutiri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa salatul laili masna masna fa iza khashiya ahadukum subha falyusalli raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla manzo Allah yace sallar dare biyu biyu ce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce manzo Allah yace idan ɗayan ku ya ji tsoron ketowa alfijir ya sallaci raka'a ɗaya sai ta zame masa wuturin abin da ya sallata to don haka akan wannan dalili wasu malamai suke ganin cewa za ka iya yin iyayenka to don haka dai su mutanen madina 41 suke yi kamar yadda shi ana al'imamu shafi'i ya nuna ce al'imamu shafi'i sai yake cewa wa haka za a draktu bi baladina bi makkata yusalluna 20 raka haka ya ce a garinmu makka na riski jama'a su raka a ashirin suke yi wanda har yau dai a makka ashirin ake yi haka ita ma madina har yau ashirin suke yi an gane ko amma fa su kansu waɗanda suka tafi akan halaccin mutum yakan iya ƙarawa amma sun tabbatar da cewa ka takaita a iyayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ka yi sha ɗaya ko sha uku to shine ya fi dacewa balantana mu da muke da rauni a yau al'imamu ahmad sai yake cewa ruya fi haza alwan ya ce an rawaito adadin raka'o'i kala-kala a wannan babi kenan dangane da kiyamun laili sai ce walam yi kuba fihi bishai ya ce amma fa ba a yanke ba dangane da wani hukunci ma'ana al'imamu ahmad bai yanke hukunci bai ce ga daidai abin da za a yi saboda dukkansu waɗannan babu wani dalili akan haka ishaq ibn ibrahim sai yake cewa bal naktaru ihda wa arba'ina raka yace iya abin da zamu yi zamu zabi wato raka'a 41 alama ruya an ubayy ibn ka'ab wato a bisa abin da aka rawaito daga ubayi dan ka'ab Allah ya kara masa yadda don haka shi ishaq yana ganin cewa raka'a 41 ita ta fi dacewa abdullahi ibn mubarak da al-imamu ahmad da ishaq sun zaɓi cewa as-salata ma al-imami fi shahri ramadan mutum ya je ya sallah tare da liman a cikin wata na ramadan shi ya fi dacewa dangane da nafilfilin da ake واختار الشافعي الامام الشافعي menene dalilin su wancan dalili da manzo Allah yake cewa duk wanda ya kasance tare da liman kamar da yace idza innar rajula idza qama ma al imami hatta yansarifa kutiba lahu baqiyatu laylati kamar yadda ya gabata a wancan hadisi idan ne mutum ya je ya tsaya tare da liman har aka gama sallah gama sallah anan shine har ayi wuturi tare da kai to maza Allah ya ce za a rubuta maka kiyamun lailin sauran daren ka gaba daya abin da ya rage za a rubuta maka tamkar ka tsaya kana sallah to don haka waɗannan malamai abdullahi ibn mubarak da al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim sun tafi akan cewa abin da ya fi dacewa a cikin wata na ramadan mutum ya je masallaci a yi tare da shi shi ya fi dacewa amma al'imamu shafi'i shi ya zaɓi an yi salliyar rajul wahdahu amma da sharaɗi sai ce idza kana qari'a wato mutum ya kadai ta yi sallar shi shi kadai idan ya zamanto makarancin alqur'ani ma'ana ya haddace alqur'ani ko ya haddace wani bangare na alqur'ani to al-imamu shafi'i yana ganin ya takaita shi kadai ya yi sallar shi shi yafi dacewa amma waccan magana ta farko ita ce mai rinjaye domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ya nuna mana cewa yi tare da liman shi ya fi dacewa to don haka wannan magana dai ta sha ɗaya ita ce kamar yadda in ka ɗauki risala ta ibnu abi zai da alƙirawa ne ya hakaito cewa magabata wasu suna raka'a talatin da nawa da shidda ne ce ko da shidda to amma a ƙarshe sai ya zo da hadisin aisha da take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani wata ko a ramadan ta ce manzon Allah bai taba dadawa akan raka'a goma sha daya mima da yake nihi dangane da zawwa wannan hadisi zawwa da wannan hadisi yana nuni ne akan abin da shi al'imamu malik ya zaba ya ga cewa ya fi dacewa dangane da kiyamun laila a cikin wata na ramadan a yi raka'a goma sha daya malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aisha da Annu'man ibn Bashir da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baban babu ma ja'a fi fadli man fattara sa'ima qala haddathana Hannan qala haddathana Abdul Rahim ana Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an Ata عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر الصائم كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وتزيد ابن خالد الجهني Allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man fattara sa'ima duk wanda ya ba mai azumi buɗe baki lafazin fattara an ciro shi ne daga al-ifdar al-ifdar shine buɗe baki man fattara sa'ima duk wanda ya ba mai azumi buɗe baki kana lahu mislu ajri manzo Allah yace yana da kwatankwacin ladansa ghaira annahu la yanqus min ajri as-sa'imi shay'a sai dai ba zai tauye wani abu daga ladan mai azumi kar ka yi tsammanin cewa a ladan mai azumin ne za a tsakuro a baka an gane ko fadala ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yawa gare ta rahmarsa yalwa gare ta lada ne na musamman ubangiji ta'ala zai baka gwargwadon abin da zai ba shi mai azumin ba da na mai azumin bane ba za a tauye idan mutum goma ka tana dama buɗe baki suka yi buɗe baki to wannan kana da ladan azumin mutum goma kana dadawa ladan ka yana karuwa illa kasancewar ya kamata kar mu manta mu yi don Allah duk abin da za ka yi in dai ka yi don Allah to za ka samu sakamakon ladan shi don haka kuma wannan masu hannu da shuni kenan tasu ta rage maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanya wadda take ta samun lada duk da cewa dai ba a ce ba wanda yake mai hannu da shuni wanda yake da hali yake da kokari an gane ko gwalgwadon kenan iya abin da zaka iya yi amma dai masu kuɗi ai su ne dai a sahu wanda yake na farko wanda bayani ya gabata kasancewar kaje kasashen da aka ci gaba jama'a dukiyar suna tanadar ta a lokacin ramadan lokacin da suke famar ciyar da dukiya wanda akwai wani wuri a madina wanda in ka je kai buɗe baki iya abin da za a baka riyal hamsin za a baka a lokacin nan riyal hamsin jikka goma yake riyal hamsin a lokacin nan duk riyal biyar jikka guda yake idan ka yi buɗe baki za a baka riyal hamsin akwai inda in kai za a baka riyal ashirin misali mu tsarin jami'a akwai mu'assasati daban-daban waɗanda suke hwamar suke jayayya kowa so yake shi za a bashi ɗaukan ɗawainiyar ɗalibai a tsawon wata na ramadan wanda kuma karka yi tsammanin cewa wani abinci ne wanda yake mai taka karya karya abinci ne wanda a otal ma ba kowace ba za ka iya samun shi dukiya ce ake kashewa mai yawa wanda kuma akwai waɗanda musamman za su ɗauko abinci a motoci a kawo ana ta raba shi to don haka kasancewar ba komai bai kai su akan haka suka sadaukantar da dukiyarsu neman irin wannan sakamako da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata in mutum ɗari ka ba su buɗe baki to kana da ladan azumi wannan kana da ladan mai azumi ɗari in dubu ka ba kana da ladan mai azumi dubu to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kwadaitarwa ne dangane da cewa watan Ramadan ya kamata musulmi ya zamantu sun ƙara matsa lamba akan wajen taimakekeniya da juna domin kuma wata ne wanda yake na bukata kuma wata ne wanda yake na neman ƙara kusanta ga Ubangiji subhanahu wata'ala to shine anan yace man faddara sa'ima duk wanda ya ba mai azumi buɗe baki kana lahu mislu ajri manzo Allah ya ce yana da kwatankwacin ladan mai azumi a gaira annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'a sai dai ba zai tauye komai ba daga ladan mai azumin kenan na musamman ne za a baka al-imam tirmizi ke cewa wannan hadisi ne kyaukyawa ingantacce babu targhib fi qiyam ramadan wa ma jaa fihi min al-fadl قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن حمام الهمري الصنعاني قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري هو ابن شهاب عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه على ذلك قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na kwadaitar da muminai game da kiyamu ramadan min gairi an ya amurahum bi azima amma ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na umarnin su cewa tilas ne idan aka ce al'azima bi ma'ana alfarida an gane ko shi lafazin azima yana ɗaukan ma'anar abin da aka tilasa ka in ma aka ce ka yi ko ka bari kamar yadda ummu adiya take cewa nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yuzam alaina ai wa lam yuharram alaina dan haka shine yace min gairi an ya amurahum bi azima ba tare da manzon Allah yana umarnin su cewa tilas ne kowa yayi sai manzon Allah yake cewa da su man kama ramadana imanan wa ba duk wanda ya tsaya a cikin wata na ramadan an gane dangane da yin wannan nafilfili imanan dan gasgatawa da alkawalin da Allah subhanahu wa ta'ala yi cewa shi ya shar'anta wannan sallah kuma ya yi alkawalin sakauta ma bayansa wahati saban kuma dan neman sakamakonsa an gane ko ba dan kar a cewa na bai zuwa sallah ko kuma bari mu je ko dan jama'a su gani da sauransu in dai dan Allah ka yi kuma dan imani da shi cewa shi ya shar'anta sakamako shine manzon Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambe za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wato abu huraira sai ce fatuwufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi rayuwarsa wal amru ala zalik al'amari yana kan haka shi dai bai tara jama'a ba akai amma fa yana kudaitar da su cewa fa a tsaya a cikin darare na Ramadan ayi nafilfili sun makana al'amru dan wancan riwaya da ta gabata maza Allah ba shi ya kiraye mutane ba sun ga ya fara sallar shi suka je suka bi shi haka a dare na biyu ya fara sallar shi suka bi shi bai hane su ba a na uku suka bi shi a na hudu sai yake fitowa ya ce ga dalilin da ya hana ya fito don kar a farlanta musu shi ne sai ya ce sun makana al'amuru kazalika fi khilafati abubakar sannan haka al'amarin ya dure a kalifanci na abubakar shekaru biyu da 'yan watanni shi ma dai bai tara mutane bai wa sadran min khilafati umar ala zalik da farko game da kalifancin umar shi ma dai a farko bai tara mutane ba sai wata rana kamar yadda wato abdurrahman ibn abdulqari yake cewa na fita tare da umar allah ya kara masa yadda a wani dare na ramadan mun tafi masallaci zuwan da muke sai ga mutane kashi-kashi a waje wani nan yana sallar shi wani nan yana yi da 'yar jama'a a bayansa wancan yana yi umar da ya ga haka sai umar yake cewa lalle da a ce wannan jama'a za su haɗu su gabatar da limami ɗaya ya musu sallah umar ya ce shi ya fi dacewa me za a yi washe gari umar sai ya zo sai ya janyo ubayi bin ka'ab ya shugabantar da shi akan cewa ya jagorance su ubayi bin ka'ab ya musu sallah umar ya sake fitowa da ya zo ya ga abin ya kayatar da shi ya burge shi sai yake cewa ni'imatul bid'atu hadhihi yace ma dalla da wannan bid'a wannan bid'a ya ce madalla da ita ta wannan gaba ne wasu malamai suka samu suke cewa akwai bid'a kyaukyawa a musulunci me yasa suka ce wa ai ga Umar ya ce madalla da wannan bid'a illa kasancewar ba su da makama akan wannan gaba Umar me yake nihi da bid'a anan bid'a a yare na larabci ba a shir'ance ba saboda in aka ce albidi'a sabon abu shine ake nihi da albidi'a kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tara mutane ba sannan kasancewar abubakar haka kenan sai a lokacin umar aka fara haduwa ake wannan sallah kenan wani sabon abu ne amma sabon abu ne kuma wanda yake da tushe me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sallar shi a masallaci jama'a sun bi shi amma manzon Allah bai nuna musu ba cewa wannan kuskure ne me ya hana manzon Allah ya dure da su jin tsoron kar a farlanta shin yanzu Umar shi ya fara haduwa da jama'a ya fara hada jama'a ya gabatar da liman ko kuma kasancewar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi jam'i na qiyamul layl an yi jam'in a zamanin Umar aka fara yin jam'i na qiyamul layl ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaddara cewa ni'imatul bid'atu hadhihi kace bid'a ce kyakkyawa abinda Umar yayi ba bid'a bane ba saboda manzon Allah ya mana umarnin cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin Umar fa shine khalifa na biyu daga cikin al-khulafa'ur rashidun to don haka a nan malamai suka ce da ya ce ni'imatul bid'atu hadhihi ma'ana yana nihi bid'a a yaren larabci amma ba a shar'ance ba domin yin jami'a a kiyamun laili ba bid'a bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi an gane ko don haka a bid'a musulunci dai ba maganar bid'a kyakkyawa shine sai yake cewa malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yadda malam ya ce an rawaito wannan hadisi dada kuma daga al'imamu zuhuri daga urwa daga aisha allah ya kara mata yadda kamar yadda aka samu kenan wannan riwaya ta abu salama daga abu huraira malam ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin bukhari da muslim da wannan hadisi kenan muka zo karshen kitabu siyam da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك